الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الدرس ناجى الحادي عشر درسي نقوم شاء كينان ألتفن سلم الهداة إلى معرفة أركان الصلاة wallafar babban malami a sheikhu Uthman ibn ishaq a tauradi a sakkuti rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin bayani akan hukunce-hukunce na sallah a wannan rana ta alhamis 23 ga watan rajab hijira 1443 wanda ya dace da 24 ga watan februari shekara miladiya 2022 to za mu tashi inda mala ya ce tambihun bayan mala ya gama bayani akan matsaloli guda shida wa'inda sallar nafila ko kuma sallar nafila ta bambanta da sallar farilla bala ya kawo mana su sannan ya yi mana sharhin su ɗaya bayan ɗaya to bayan ya gama wannan bayani a sai ya shiga wata faɗakarwa idan ba waɗannan matsaloli guda shida ba to asali da sallan nafila da tafarilla duka ɗaya ne ba bambanci sai a waɗannan sittu masa'ila da ya kawo to sai ce tambihun ga wani tambihi faɗakarwa wala Allah kila yana da alaƙa da abin da ya gabata alaƙa ta kusa ko ta nesa to sai bala ya ce ƙola filmu dawwanati man adaraka ba'da mafurudi salatul imami fasallama imamu فإن كان موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبيرة وإن لم يكن موضع جلوس له كمدرك ركعة أو ثلاث ركعات قام بغير تكبير تسمى لتشي قال في المدونة يا فدا أتكم مدونة to ya ce ƙala ya faɗa waye kenan ita wannan ƙalin ta waye ko ba ku kai mu dawana ba idan an ce ƙala filmu dawana me ake nufi wannan ƙalan ta waye eh waye marubucin mu dawana a to wanda bai san marubucin mu da wani abu yana cewa kala tashi ta aga ya zan shishigi kenan ko ya zan shishigi kenan eh yawa ba ce da za a yi marubuci to marubucin mu da wani na waye waye shi hmm waye rubuta mu da wani ta waye na'am ba ku sani ba to ya an kai an san kala din nan tashi ce ba cewa an kai mai mudawwana fa ya ce cewa an kai ya faɗa a cikin mudawwana cewa an kai ya faɗa a cikin mudawwana ba cewa an kai mai mudawwana ya faɗa ba inda an ce mai kala sahibul mudawwana ko katibul mudawwana to sai ka ce mai mudawwana to ba haka an ka faɗa ba to kenan kalan tawaye to wannan kala ta maliku ce duk sanda ka ji an ce kala filmu dawwana ana nufin al'imamu malik shi ba shi ya rubuta mukaddima ba amma dai almajirinsa ya yi masa tambayoyi da dama a ciki in ya yi masa tambaya shine abdurrahman ibnul qasim ɗaya daga cikin almajira al'imamu malik ne to idan ya masa tambaya sai al'imamu malik sai ya ba shi amsa to shine ya tattara wa'annan fatawoyin nasa shi kuma ibn al-qasim almajirinsa malam suhununu eh shi kuma sai tattara abubuwan sai ya rubuta to shine za ka gaida cewa ƙala ƙala malikun eh ƙala ƙala malikun to ƙala ta farko ta malaminsa ce abdurrahman ibn al-qasim ƙala ta biyu ita kuma ta maliku ce amma da ɗaya kaji an ce ƙala filmu dawwana galibi to al'imamu malik ake nufi duk da akwai inda za a ce ƙala filmu dawwana kuma ana nufin ibudul qasim ba al'imamu malik ba yanzu ya danganta da mi an ka kawo kai in ka san ta maliku ce to sai ka ce ƙalan ta maliku ce to wannan magana da za mu karanta amsa ce da al'imamu malik ya baiwa almajirinsa abdurrahman ibn al-qasim to akwai inda shi in ya kawo amsan maliku malika ya ce kaza malika ya ce kaza ga amsarsa sai ya ƙara dashi wani bayani shi mala abdurrahman so da haka kun ji yadda tsarin mudawwana yake to sai ka kiyaye eh shi mun ka faɗa to shine ya ce man al'imamu malik ya ce duk wanda adaraka ya riske ya samu ba'da sashin mafurudi salatul imami sashin farilla na liman shi bai samu sallah duka tare da liman ba ko wasu raka'o'i da liman ya yi ba tare da shi ba kila raka'a ɗaya samu ko biyu ko uku to sai ce fa sallama al'imamu sai liman ya sallame fa'in kana maudu a julusin lahu to da liman ya sallame wannan wurin sallamewar liman shi mamu in mahallin zaman tafiya ne gare shi ina misali sai ce ka mudurike raka a ce kama kila raka a biyu ya samu to dama ya akwai zama in an yi raka a biyu to sai zai ya samu raka'o'i guda biyu na ƙarshe bai samu na farko ba liman ya zauna ya yi tafiya ya sallame yanzu kaga zaman tafiyar da aka yi tare da shi dama mahallin zamani mahallin zamani kaga yana da bambanci in ga raka'a ɗaya ne ko raka'a uku raka'a ɗaya ba mahallin zama ba ne raka'a uku ba mahallin zama ba ne amma raka'a biyu mahalli ga kowa ba inda ake zama ga raka ɗaya yi ko akwai ka gani to shi ne an gane ko ai shi liman in ka duba ai ba raka ɗaya ga rai ba to shi shi na ya samu raka shi ta biyu gare shi a in kacce haka sai ya zanke nan akwai wanda shi ma gare tana iya zama mafumin kalaminka ka fahimta ko yawwa ga kowa raka a ɗaya ba mahallin zama ba ne to sai ya ce abinda a haƙƙinsa shi mamu ƙama bi ta kabiratin in zai tashi ya kawo ciko to zai tashi da kabbara wa in lam yakun mawdi a julusin lahu in kuma ba mahallin zama ba ne gare shi a wannan lokaci kamar da rike raka'atin kamar wanda ya samu raka'a ɗaya ko to kaga raka ɗaya ba mahallin zama ba ne to kuma sai zan shi ita kaɗai ya samu liman ya sallame au salasi raka'atin ko kuma a raka'a ta uku to kama bai gaira ta kabirin a nan al'imamu malik ya ce shi mamu in zai tashi ya kawo cikin sallasa zai kawai miƙe ne babu kabbara to wannan haka al'imamu malik ya bada fatawa a kai amma akwai wasu malamai a wayanda su ba su gamsu da wannan ba sun ce dukan zai tashi da kabbara ba wani bambanci amma shi al'imam malik ya yi tafsili sai shi ma mu ya duba ya gani shin mahallin zama ne sai ya miƙe da raka in ba mahallin zama ba ne to ba magana kabbara waccan da aka yi ta isa wa man adaraka tashahhud al-akhira shi kuma wanda bai samu komai ba sai tahiyan ƙarshe komi bai samu ba illa tafiyan ƙarshe fakabbara sai ya yi kabbara wajala sai ya zauna aka sallame sallah aka sake shi to kama daga nan sai ya tashi shi ma bai ta kabirin tare da kabbara eh tare da tun da shi komi bai da yanzu ne zai fara lisa farakawo'insa to shi zai tashi shi ba da raka saboda haka a nan da shi da wanda aka zauna a mahallin zama da shi duka hukuncinsu ɗaya wa in kama bai gairi takabirin a jaza'ahu to shi wanda ya riski ta hiya kawai idan ya miƙe ba tare da kabbaran nan da aka ce shi miƙe tare da ita ba to ya isan masa ba a cewa a'a ya yi abin da ba daidai ba an bi shi wani abu a'a ba komai wa man adaraka mina zuhuri wanda ya riske raka'atan raka'a mina zuhuri daga sallah a zuhur shi raka a guda ya samu bai samu ta farko ba mai fatiha da sura bai samu ta biyu ba mai fatiha da sura bai samu ta uku ba mai fatiha kawai sai ya samu ta ƙarshe mai fatiha kaga yanzu an bi shi raka a uku biyu fatiha fatiha da sura ɗaya kuma mai fatiha su aka bi shi to shine malam ya ce abinda a haƙƙinsa idan limamin sai sake shi ya sallame to ƙara'a raka'ar da zai fara kawowa ta zama masa ta biyu kenan sai ya yi karatu bai ummil ƙur'ani da mi da fatiha ko yawwa sai ya karanta fatiha idan ya karanta fatiha sai ya zauna ita kaɗai zai karanta ba sura idan ya zauna ya tafiya to shine malin ya ce ƙara'a bi ummil ƙur'ani fa suratin waga da zai kawo ta uku gare sai karanta fatiha sannan kuma da sura aje nan sai karanta fatiha sannan da sura aga yanzu ya samu raka uku kenan ko? to to an juya labarin can baya aka yi kuskure wa man adraka min az-zuhr raka'atan wanda ya samu raka'a ɗaya daga az-zahar qara'a bi ummil qur'ani ya karanta fatiha ga wannan raka'a kenan da ya samu tare da liman fatiha zai karanta abin da ya sa ya ambaci wannan kaga ai ita ce ta farko gare shi to amma yanzu tun da bin limai yake shi kuma limai ita ta ƙarshe gare shi to sai shi ta yadda ake yadda take bai cewa to tun da ita ta farko garan dama raka a farko kowa ya sani tana da fatiha da sura amma shi saboda lalurar muta ba liman to sai ya fatiha ta zan ta farko gare shi ko amma kuma babu sura yanzu abin da ya rage mai rakawo'i guda uku akwai mai fatiha fatiha da sura guda biyu sannan akwai mai fatiha guda ɗaya da tarragi to shi ne ce fa'iza ƙama in limamin sai sake shi shi ne gyaran da akwai in limamin sai sake shi ya miƙe ya ƙadu zai biya bashin da ake bin sa to ƙara'a bi ummil ƙur'ani fasuratin to waga da za ta zama ta biyu gare shi sai ya karanta fatiha da sura an sabu yanzu raka'o'i guda biyu gare kenan ko idan ya kammala ta wajala sai ya zauna wa ya tashahadu sai ya tafiya tun da yanzu yana raka'a biyu da duk sanda an kai raka'a biyu dole a tafiya duk sanda aka yi biyu dole a tafiya yanzu ga waccan guda da ya samu da liman ga waga da ya kawo yanzu waccan ta farko fatiha gare yayi kawai wagga ta biyu da yawa ta hiya fatiha da sura yanzu an bi shi raka'a biyu tunda ana magana a zahari ko guda mai fatiha da sura guda kuma mai fatiha kawai to summa ya ati bi raka'ataini mala yace sai ya miƙe ya kawo raka'o'i guda biyu to su biyun nan ya ƙara'u fil ula sai shi karanta ga ta farko wadda ita ta uku gare bi ummil qur'ani ya fara karanta ya karanta fatiha wa suratin sannan ya karanta sura in ya kawo ta kaga yanzu an samu raka'a uku sura guda wafi saniyati a cikin raka'a ta biyu na ƙarshe bi ummil qur'ani fakat sai ya karanta fatiha sai karanta fatiha kawai shi kenan yanzu kaga rakawo'i ne sun hito lafiya lau an samu biyu masu fatiha fatiha da mi da sura sannan an samu biyu masu fatiha fatiha eh yawwa illa dai ba a kan tsari ba farko ya yi mai fatiha kawai da ta biyunta da ta uku ya yi su da fatiha da fatiha da sura ta uku ta ƙarshe sai ya yi sai ya yi fatiha kawai ba sura ba ana karanta sura kaɗai halin a sallah eh ga gani la salata to ga gani liman lam ya ƙara bi ummil qur'an to wannan shine to abin da yasa aka ce yayi haka saboda a ƙa'ida ta mazhaban malikiya shi mai sallah yana biyan abin da aka bi shi kuma gwargwadon yadda suke haka zai biya su na fatar an gane ita waccan lalurar bin liman ta tilasta shi ya yi mata mi ya yi mata fatiha kawai da sura ba ya zaɓin kai ne na ba to in ya tashi ga ta biyu dole ya yi fatiha da sura ya zauna ya tahiya ko yawwa sannan in ya tashi zai kawo ta uku ita ma yi ta da fatiha da sura kaga ya yi ƙaza'i dama su sun ka fara kubce mai to shi yasa an ka ce ya fara da su ya fara da su ita kuma ga ta ƙarshe ta hudu gare shi dama fatiha ɗaya gare ta eh to kaga an samu balance kenan to duk sanda mai sallah ya tashi zai rama abin da ake bin shi hmm? to zai rama ne ala nahawi ma fatatu na ba ta gane gwargwado da sun ga kubce mai saboda haka ya yi misin raka'o'i guda uku biyu an na farko masu fatiha fatiha da sura to shi yasa an ka ce ya fara ranka su shi yasa da limai ya sallame aka ce in zai kawo ta biyu ya yi fatiha da sura ya zauna ya tahiya ya sake kawo ta uku fatiha da sura haga shi kenan an samu alƙaba'u kenan to shi yasa an ka ambaci wannan amma akwai masu cewa ba haka zai yi ba su sun ce a kawai dai cikawa ɗaya na zai yi eh sai ya ɗauka waccan don su a malikiya waccan ba ita ta farko ba wadda ya samu da liman eh haka suke faɗa su kuma waɗancan suka ce a ya ɗauka ita ta farko gare shi abin da ya rage cikawa na zai yi kina yanzu ya tashi ya yi fatiha da sura ya zauna ya sallame sauran biyun ya yi fatiha fatiha su a wurinsu eh to haka suka faɗa to ya yi itimami kenan mm? kowane ya ba matsala mm. amma su anan malikiya an yi al'itimamu kuma an yi alƙadau duka su malikiya sun haɗe ana ba alƙadau ɗaya sun kai ba hadda al'itimamu an yi an gane yawwa saboda biyun nan da ya yi ƙaba'un ne masu fatiha fatiha da sura wannan ta ukun da ya ƙarshe ta hudu kai ya yi fatiha to an samu cikawa an samu al'itibabu saboda haka ya cika sallarsa da ƙarshen dama abin da ake cika sallah da shi kenan suke ya kamata ku dinga karatu mutum yana da kyau ya karanta ya san mazhabarsa yadda ya kamata sannan sai baka dama ka shiga sauran mazahib yanzu karatu ake yi sama-sama to sai ce fa'in kanat salatuhu jaharan idan sallarsa shi mamun nan da ya riske wani sashi na sallah tare da liman idan sallarsa sallah ce ta jaharan bayyane to jahara sai ya bayyana fi qada'il awwalaini a wajen ranka raka'o'i na farko da liman ya fara yi ba da shi ba amma yadda dai aka ba da misali a can kenan isha ita eh su nan raka'o'in guda biyu da zai fara yi to a bayyane zai yi su ina batar an gane in kuma ta asirtawa ta yi su asirce kamar a zahar yadda ya bada misali wa man adraka wanda ya riske ma'al imami tare da liman ko to fa huwa awwalu salati to shine farko ga sallarsa abin da ya riska tare da liman illa sai dai annahu cewa shi ya qadi mislal ladhi fatatu eh shine kawai bambancin da aka samu tare da sauran malamai eh su ma abin da ya samu tare da liman duk da ba magana ce ta dukkanin malaman malikiya ba wannan wani ƙaulun nemin daga cikin maganganun malamai da aka samu sau da haka raka a ɗaya samu da liman ko biyu to sai ya ɗauke su su ne farko gare shi ko da su ne na ƙarshe ga liman to amma sai ya duba abin da ba a yi da shi ba yadda suke haka zai biya su yadda liman ya yi su yadda liman ya bar su eh da haka zai raba su kenan misali a sallan mai raka a hudu ya samu raka'o'i biyu na ƙarshe kaga biyu bai samu ba to waɗanga da ya samu su ne ƙarshe gare to in ya tashi zai kawo waɗancan an gane kaga ai ba su ne ina zuwa kaka rikita ne ai kaga ba su ne na ƙarshe ga liman ba amma shi su ne na ƙarshe gare shi to yadda liman ya yi su haka zai rama su ya liman ya yi su to haka zai yi shi ne bambancin su da wa'yancan su waɗancan sun ce a fatiha ba tun da dai an ce su ne farkon sallar sa a to sai fatiha fatiha kawai su kuma sun ce a da al'itimabu da alƙada'u duka za a yi eh eh to yi wannan shi ne so da haka nan ba qada'u dai an kai ba hadda itimami an yi hadda itimami an yi sun ka ce saboda ai kamar bashi ne in ka ci dubu goma ai dubu goma za ka biya ko ba ce za a yi ka biya dubu biyar ko dubu takwas ba sai in shi mai bashin ya ce ya cire maka wani abu to ka'idar bashi kuma yadda yake haka za ka biya shi ko ba haka ba ne kuma tabbas ba shi ne eh to idan aka ce su raka'o'in nan biyun da liman ya yi ba tare da kai ba ka yi fatiha fatiha kawai to kaga baka biya bashi ba ko ba haka ba ne akwai sura sura ba kai ba to amma akwai malaman da suka ce a sai ya ɗauka sallolin da ya samu su ne na ƙarshe gare shi akwai masu wannan kauli kenan waɗanga da zai rama su an na farko eh su suna nan wada suke waɗanga da zai rama waɗanda limai ya ba tare da shi ba to su ne na farko gare an gane lalura ce ta biyan liman tassa an ka samu an ka samu akasu eh na gaba sun ka dawo baya na baya sun ka koma gaba to amma dai wagga da ya kawo a ita ta fi ƙarfi saboda ita ce al'imamu malik ya ambata a cikin almudawwana wannan don muna karanta littafin mudawwana ne to wa man adaraka min al-maghribi wanda ya riski raka'ata raka'a daga magariba magariba ba raka uku gare ta ba to qala bunul musayyibi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai da ake kira ibnul musayyibi ya ce aw fatatu min haraka'atun ko kuma ya zan raka'a guda ta kubce mai kenan ya samu biyu tunda magarib uku gare ta ko kuma ya samu ta ƙarshe kaga ta ƙarshe fatiha ɗaya gare ta kenan yanzu ana biya ta biyu fatiha fatiha da sura kuma a bayyane ko to to sai ce sarat salatuhu kulluha julusa yanzu duk sallah ta zamo ta zama ya zauna tare da liman ya kawo guda ya zauna ya sake kawo guda ya zauna a rami zama uku kenan eh to wannan ita ake kira sallar zama eh eh ko ina zama ne to wannan shine in ta bayanin sa ya kare kenan yanzu illimai ya saka ya tashi ya kawo guda ya zauna gaga wancan zama tare da ya da liman biyu kenan ya tashi ya kawo guda amma akwai malaman da suka ce a zama guda ɗaya zai yi shine ya kawo biyun in ya kawo biyun sai ya zaman ƙarshe ya sallame to amma dai wannan ƙauli bai da ƙarfi akwai malamai wasu can wasu malamai ba na mazhaba ba da sun kai shi amma dai ƙaulun ne da'if intaha bayanin ibnul musayyib ya ƙare mas'alatun mala ce ga wata mas'ala ƙala fil mudawwanati hawwayo al'imamu malik ya faɗa cikin kitabul mudawwana al-mudawwanatul kubra wa in zakara salawatin kasiratan mutum ne tuna ana biya ta salloli da yawa to sallaha ya sallaci ranka su ala qadri taqatihi gurgurdon yadda ya samu iko ana bin ka sallah ɗari da ba a ci zama guda sai ka rama su tunda akwai lokacin neman abinci akwai lokacin hutu akwai lokacin abubuwa da yawa eh ba a cewa a sai ka ranka su yanzu yanzu domin ai shina iya yiwa ka mutu yanzu kasa ana yana iya ɗauka haka ko to ba a kawo wannan takadiri abinda malamai suka ce ka cire lokacin neman abincinka an gane ko da lokacin bacci sauran lokutan sai ka yi amfani da su waɗanda sun ka rage sai ka rama ba sharaɗi ba ne ana biyan ka salloli da yawa wai sai ka rama su lokaci ɗaya a sallolin nan ɗari kana ya kakkasa su ka ce yau zan yi sallar kwana biyar misali eh gobe haka da makamanta gwargwadon da yadda kake iyawa eh to wannan shi ne in ma ka mutu baka gama biya ba to shi kenan ba a cewa ai ka mutu ana bin ka sallah shari'a ta baka dama wanda mun karanta wannan cikin dawul musalli kama wajabat alaihi kama yadda ta wajaba gare shi sai shi rama ta a haka nan wa zahaba fi hawa ijihi saboda haka ya tafi zuwa neman bukatocinsa fa'iza faraga min ha in ya kammala bukatocinsa na larura to salla aidan sai ya sake dawowa kuma ya sake ɗorawa eh ya yi dama ya san adadin abin ne ya san abin da ya rage shina na yana ta lissafi yana na yana ta lissafi mai son dai cikakken bayani sai ya koma zo musalli can ai bayanai yadda ake rama salloli da sauransu hatta yutimma ma baqiya har sai ya cika abin da ya saura wanda ake bin sa hmm? don ko sallah dubu ake biyan ka sai ka biya su gwargwado yadda kake iyawa to sai ce wa yusalli salatan laili sai sallaci biyan sallar dare fin nahari a cikin yini wa ya jaharu kuma ya yi karatu a bayyane a ƙa'ida yadda sallah take to haka za ka ramata kakka dubi lokacin ramata a ya take to yadda take haka za ka zo da siffarta eh yawwa in ta asirtawa ta ka yi ta asirce ko da tsakiyar dare ne in ta bayyanawa ta ka yi ta a bayyana ko da da rana ne wai salli salatan nahari ya sallaci biyan sallar yini fil laili a cikin dare wai sirru kuma ya asirta inda dama ita an ka bi shi duk sallolin yini gaba ɗaya na asirtawa ne azahar la'asar su ne sallolin yini to sai zan su ake bin su lalura ta kama shi biyan su cikin dare to bai ce ya tun da dare ne a yadda suke haka ba karama bashi ne ƙa'idar bashi kuma ba a sare ba abinda aka bi ka haka za ka biya ko ba haka ba ne shi yasa ma sun ka ce kai koda sallar ƙasar ce ake biyar ka baka tuna ba sai da ka dawo gida to haka nan za ka rama ta yadda take yadda an ka bi ka ita can cikin tafiyoyinka ake biyan ka sallah baka samu kaya ba a haƙƙin ka yi su a ƙasar raka a biyu sai ka manta sai da ka dawo gida kila bayan kwana biyu sai ka tuna a aiko na je gari kaza na je kano na je ina na je lagos shekaran jiya ana bi na sallah azahar la'asar su bari in tashi in rama to suka ce raka a biyu za ka yi ba za ka ce a yanzu raka a hudu zan yi ba don kai raka a hudu to ai ba a sallar kasar raka a hudu kenan baka biya bashi ba ko to wannan shine sai mu tsaya nan wani sati sai mu wala Allah kila mu karasa littafin akwai tambaya sai a yi insha Allah akwai tambaya sai a yi na'am alaikum salam
da yawa muna karantawa mu ce an sayyari mu samu yawon
na'am eh duka wasu na faɗa wasu na cewa musayya wasu na cewa musayyib duka ana ruwaituwa insha Allah kowanne malamai na kawowa na'am eh eh eh
to idan ko zaɓi za ka yi za ka ɗauka in gina maka ka karanta fatiya ba tare da sura ba a'a ina magana zaɓi me an ka bi ka
amma an sai da maka raka biyu ne ba biyu an ka bi ka ba Eh, to ya suke fatiha da sura to haka za ka kawo su ai shi a karatun da an kai ai bashi ne na in kai fatiha fatiha ka biya bashi fatiha eh shi abin da al'imamu malik ya faɗa eh shi ne mazhaban mu kuma a kanta muke Ah, sai an samu wani nassi wanda ya nuna cewa wannan magana tana da rauni sai mu koma gare eh sau da haka mu in mazhaba ta kawo abu wata mazhaba ta saba mana to in dai ba wai dalilin waccan mazhaba ya fi namu karfi ba to ba mu sakin mazhaban mu koma can ne majal ne na ijtihadi ko wani malami ya faɗi fahimtarsa da sauransu eh to muna tsaya ne kan abin da al'imamu malik ya faɗa sai sanda aka samu wani malami ko al'imamu shafi'i ko al'imamu ahmad ko al'imamu abu hanifa sun saba masa sannan hujjarsu ta fi ƙarfi to sai mu yi can wannan matsala ce ta ijtihadi eh to saboda haka biya zai yi, sai ya biya abinda ala na hawi ma fata tuwa an kaci Hmm. ba wai magana zabi ya kai ba eh to sai bi
ƙarin bayani a kan da ce ayi sunnatin ta kadomin ha ai mi ayi sunnatin ta kadomin ha bari ta mi ayi sunnatin
eh ta kadomin ha bari ka karanta da kyau ba ka karanta daidai bai ma ga wurin bai kuma yana karanta
أي سنة تقطع منها قليلة وقل عليه to mi mi ya karin bayani a nan أما عندما لا يدعي ai baka ma karanta bayanin ba karasa karasa bayanin لكننا
a baka karanta ba ka ci gaba كما يدعي في بيان ka karanta bayanin abin da ya ce Ah, عند a karanta nan inda ka fara يأتي أي سنة تقطع منها قليلة يأتي فقل على الوتر to to mi ya wani karin bayani ga amsa an baka يأتي سنة ذكي ينكي فلن wuturi ba sunna ba ce سنة to شيء كارم بيان duk karatun da an yi a zau'ul musalli nan ma an yi duk har yanzu baka gane ba eh shine ne ce an yi ta bayani duk baka gane ba ko ba mu yi shi a zau'ul musalli ba ha
أول تاريخ تاريخ to samu darasin da an kai sai ka saurara tun da an yi bayani can amma ana bayani har sau biyu cikin littattafai guda biyu kuma wai ka ce wai har yanzu duk ka rikice eh eh ko duk kuma ya rikita ku eh ai ga matsala ba ta da wani iskali hmm. to yi mai bayani in ka fahimta kai tunda ya ce ya rikice eh na'am
malam shi malam yana bayani akan sunnar da ke kasa farilla hmm.
malam mutum ya samu ya- ya ya kasa farilla Hmm.
misali sai ya yi wannan sunna Mm. Shi kenan. Hmm? Sai kaji a. Kaji bayanin da ya bago. Eh? A shi za kawa tambaya ni ba ni ba.
kuma ina sallan farilla Shi ka ba da amsa.
sai yake farilla hakan eh sai ka yanke misali sai ka wuce sai ka ina wuri ina tunanin tubai
tunda shawarar da zan baka duk sanda ka karanta abu ka gaba ka gane ba tunda komi yana nan musajjal ba sai ka bata makanka ba ka koma can eh in ma baka gane ba koma cikin daul musalli to da me amfanin tasjilin ina gaskiya
kuna abubuwa dai kamar babu wayewa ciki to sai wace tambaya a yi magana kan karatun yau wannan duk ina ma wani tsohon karatu ne wai bai tashi tambaya ba sai yanzu kan karatun ya wanda bai gane ba Mm, shi kana da uzuri tun da yanzu an ka yi shi amma karatu kila ai ya kai wata biyar ko a gaskiya ya jima eh ina nazari na wurin nan a baka taya nazari ba sai yanzu ai da ai karatu da zahi ne ka bi shi to in babu tambaya shikenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh